لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا قوما قوة الربيع الأول جرمائك صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda ci gaba da karatu a cikin littafin arrahiqul maktum wannan shine darasin mu na 51 ko 52 ko muna ci gaba da bayanin da malam ya kawo na irin yadda Allah subhanahu wata'ala da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama suke zuwa da albishir irin na samun cin nasara da haɓaka ga al'umman musulmi mala ya ce wa ƙala khababu bin al'arat khababu ɗan al'arat ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ce na je wurin manzan Allah jira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi wa huwa mutawassirun alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi matashin kai murdahu da gwadon shi bargon shi shi ne alburda mananin sallallahu alaihi sallama ya tattare bargon shi ya tada kai da shi ya yi matashin kai saboda yadda mazanin sallallahu alaihi sallam bai doki duniya wani abu ba wannan yana nuna tawazo na mazanin sallallahu alaihi wasallam yadda ya da duniya yadda ba za a kawo mai matashin kai irin na manyan mutanen duniya mai laushi mai taushi wanda yake nuna girman su ba a zanen shi barban shi irin wanda yake malullubi da shi shi yake ta kwankwayewa sai ya kwanta masa shi wa huwa fi dhillil ka'ba alali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin innuwa ka'ba haka nazo na iske shi yana cikin inuwa ka'ba وقد لقينا من المشركين شدة kuma a wannan lokaci mun gamu da tsanani da wahala da azabtarwa daga mushrikai da nazo na tarda shi fa qultu sai nace ala tad'u Allah nace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama shin ba za ka roki Allah subhanahu wataala ba kai addu'a ka gaya ma Allah wannan tsanani da wahala da muke ciki Allah ya tausaya mana ya kawo mana ƙarshen wannan wahala da manzo Allah ya ji haka fa qa'ada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi kamni wa huwa mihmahun wajhu fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi ja da gur ana idanun shi sun yi ja saboda mi saboda damuwa fa qala sai ce laqad kana man qablakum lalle ya kasance wanda ke gabaninku la yumshaqu ana yanka shi bi mishaqil hadid da ainihi wato zartu na karfi a zanki yanka mutum maduna ridami ko ma bayan kasusuwan shi min lahmin ma'ana kayan a kai gashin shi ana yanka ana yanka tsokar shi wa asabin da kuma jijiyoyin jikin shi ma yasrifu zalika an dinihi wannan ba zai kawar da shi daga addinin shi ba ba zai hana shi yin addini ba zai cewa gaskiya addinin nan tunda akwai wahala ya bari ba ba zai gude ba ladar da za a yi samu ta azabtar wanda za a mai dan Allah subhanahu wataala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda aka yi mana da ku ba har yanzu ba muku irin har yanzu azabar da ake muku a garin makka ba a yi irin wadda aka yi ma waɗanda ke gabanin ku ba ana kamar mazala yana ce yau me aka muku wala yutimmanna Allah mazala ce kuma lalle sai Allah ya cika hadal amra wannan sha'anin na addinin musulunci sai Allah ya cika shi ma'ana sai Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka shi kuma sai ya ɗaukaka masu yin shi hatta yasira rakibu har sai mahayi yayi tafiya min sana'a daga sana'a ila hadramaut ya zuwa garin hadramaut ma yakhafu illa Allah bai jin tsoron komi sai Allah subhanahu wata'ala bai jin tsoron kowa sai Allah mana idan lawar ya cika to za a samu tsaro za a samu kwanciyar hankali ta yadda ana saunan a taba musulmi yana kungurmin daji inda babu mai ganin shi sai Allah to wani mugu yana saunan yana tsoron ya taba shi don kan musulmi su mai ca in suka ji labari game da tsananin yadda aka samu ci gaba aka samu ɗaukaka musulmi ya zama to yana da izza zala ya ce to akwai ranar zuwa wani za da bayanin rawi bayanin rawi sai ya karu ya ce wazibu ala ghanami alali kuma kyarkeci yana ga dabba shi yana kan tumakin shi amma ba yin tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala mana daga shi sai wa daga shi sai namun daji a cikin daji amma kuma bai tsoron wani mutum domin ya san maganar mutane ya riga an gama da ita Allah kadai ke tsoro wa fi riwayatin a cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce walakin nakum tastajiluna manzo Allah yace sai dai ku kuna neman gaugawa ne kuna sauri kuke addu'a ya ana ta kuma Allah ya karba addu'a abinda maza Allah yake nuna maki ana ta addu'a kuma Allah ya karba amma kowane abu da kulle ajalin kitab kowane ajali yana da rubutun shi to abinda aka rubuta ya same ka ba zai same ka ba sai lokacin shi yayi yawo to sai ne dan adam ne yana da zazzari yana da sauri khuliqal insanu min ajal mutum an halice shi da sauri saurikum ayati ala tastajilun zan nuna maku ayoyina ku bar gaugawa ku kana lisanu ajula mutum ya kasance mai yawan gaugawa ne da akwai sauri ɗadan so yake yau in yi shiga makaranta ya zama kamar malamin shi abin da yake yi ma'ana ba wai duka ba akwai yan adam masu irin wannan halin wanda in ya shiga makaranta haka haka in an kawo shi wurin koyon wani aikin hannu aikin keke na dinki ya zo koyon dinki to abinda yake so baɗuwar haka shi ma ya iya kuma ya ma ko ban kwana ba da mai gidan sai dai a gaba yanan kawai haka in walda yake haka in kila yake haka in saka yake haka in tsanan shago yake abinda yake so shi ma ba ɗora aka yi zama kamar mai gidan shi daga tsaro wanda shi bai ma san ya ake kasuwa ba shi ya kaya sai da ne bai san nawa ake sauwa abin ba ya ake sauwa ba kayan mai gidan ne ko ba shi ma da yake ɗauka shi ma kan tace ne ti yawan dukiya ga kamar masallacin da cike da dukiya makare inda ba za su zanna babu sai sun fita waje duk dukiya ce amma kullum ya dace da baya yana ɗari da hamsin an dirgi ne ana yi wajen cinikin miliyan uku miliyan hudu amma sai ya baya dala ɗari da wani ga yazo yana da diwan dukiyar nan kaugawa sauri shi abin bai ke madaribar da aka samu ta wannan yin saraba da mai gina saboda saboda tare aka hada aka ake wahala yake gani baicin ya zo wurin ne da lallaba da kamun kafa aka dauke shi amma kuma yanzu cewa yake ba a daidai ba sauri ke ga mutum baka san mutumin nan da ya zo ya saka cikin wannan dukiyan ba shekara wai- nawa ya dauka yana wahala sa'an nan har ya cika wannan shagon ka je ka tambayi tarihi za ka samu tarihin mutane da yawa sun san shi yana tallaga kai da ɗan abin shi haka watakila gore yake sai da akwai na yan kasuwa akwai wata cikin masu kuɗin nan na yan kasuwa ko wani duk in ya zo wurin wata tsohuwa ya gaida sai ta ce sai ta ce wani malam ka ga wannan da ni ke aza musu goro suna tallaga goro ga ɗan turin da suka zo garin nan yanzu kan suna su ne saboda haka kai ma kana son kudi ya kai talla goro ka fara da goro amma mutum sai ta gaugawa ta sauri sai ya yi maza ya yi kudi to haka lamarin addini ma mutum sauri yake Yau ka- yau ka san malam ka zo makaranta so kake gobe kai ma ka zama kamar shi kai ta zazzari wai yaushe yaushe malam zai yayi ka kuma ya ce ka kai wani wuri kai ma ni za ka yi haka yayi ba sai an yaye ka ba in lokaci ya na ka zama wani abu za ka zama amma ka jira in ka yi gaba manista ajala shara qabla awanihi yawo a oke ba bai shirmani wanda ya nemi gaugawan abu ga- kafin lokacin shi yi sai a mai ukuba da hana shi samun abu ta wahala ba za ka samu ba to shi yasa manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam walakinnakum tastajiluna sai dai ku sauri kuke shi al'amarin addini ko ina haka aka fara shi da gane azaba da wahalarwa da cutarwa da tsangwama da kashewa da karbe dukiya da kwace maka iyali duk da haka aka fara al'amarin addini tun da Allah ya ko annabawa kuma haka abin za a yi tafiya amma aka yi sau in aka yi haƙuri aka mai da lamari ga Allah aka ci gaba da dauriya da juriya Allah subhanahu wataala zai kawo wani lokaci a yi abin kamar ba a yi shi ba gaba dai kowa ya manci to kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo mai kukan wahala amma manzo Allah sai ya albisha Ma- wahala hada manzo Allah yake shan ta ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna damuwa ba saboda shi ya riga yana da yakinin cewa dama haka ake yi. kuma haka mara kamar gini ne. ba rana da yake kare shi ba amma akwai ranar kare shi akwai ranar shiga shi akwai ranar da za a manta wahala ku da kuke aikin kun manta da wahalar da kuke sha shi ma wanda ake ma aikin ya manta da wahalar daukan kuɗi da yake aljihun shi ya gaji da a kawo a kawo shi ma ranar sai ga yana ta dariya ya huta yau kuɗin shi da yake so ya adana in sai ta adana abin shi Allah ya samu dace walam takun hadhihi bisharat wadannan bisharorin ba su kasance ba makhfiya boyayyu ba mastura rufafi ba bal kanat fashiya sun kasance masu watsuwa ne makshufa yayayi ne budaddi ne ba na sanannu ne ana tayin su ya lamu halkafara kafirai ma sun san da su kama kana ya lamu halmuslimuna kamar yadda su ma musulmi sun san da su hatta kana al-aswad ibn al-muttalib har sai da al'aso da ɗan muttalib wa julasa'u da abokan zaman shi suka zamanto idara au ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam in suka ga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta gama bihim shi kenan sai zaki wato nune da su da aibata su kamar yadda Allah ya ce wa idza marru bihim yataghamazu idan sun wuce wurin su sai su zange nuna su nuni irin na kaskantarwa da wulakanci wa qalu su ce qad ja'akum mulukul ardi ga sarakunan duniya nan sun zo wai izgili ne yake wai su ne za su zama sarakunan duniya wata rana tunda manzo Allah na cewa tamlikuna bi al-arab da la ilaha illa Allah za ku mallake laraba ko waiwai su ne sarakunan duniya allazina yarithuna kisra wadanda za su gaji kisra sarki kisra sarki kisra inda kasan sarkin rasha a yanzu ko sarkin amerika a yanzu haka yake dacan sarki ne mai karfin mulki sarki ne mai babban kasa sarki ne mai tsananin karfi duk wani abu da ka sani na mulki ya tara to sai suke izgili tunda manzo Allah ya faɗa haka kenan hada su wa tadinu lakum bi al'ajam waɗanda ba laraba ma za su duka muku su ba ku haɗin kai saboda la ilaha illallah to shine suke ma wannan magana dariya kisran waɗanda yan kwarorin mutanen su ne wata rana za su zamanto sun gaji mulkin kisra sai ga kuma ya faru kisra ta katanga idiri samkin duniya ne ba da ya ji harin sahabbai ya kai mashi ta katanga aka kewaya mai da dokin shi ya dara ta katanga busa doki ya tsere sarkin duniya a duniya yana cikin sarakunan duniya wancan lokaci amma gudu ya yi balla da shi ya bar gidan ya aka rasa ma inda ya gudu eh dai na rundunar shi su sun gamu da rundunar la ilaha illallah an karya su gaba daya saboda haka wannan ba wani abu bane amma su saboda ba su yadda da haka ba suke izgili wa kaisar da kuma sarki kaisar dama su ne manyan sarakunan duniya da na rum da na farisa thumma yusaffirun sannan su zage shewa a taswiri shine shewa fito wa yusaffiquna kuma zan yi tabi haka ana shewa ana tabi ana fito ana ana ma'ana ana abun abun akwai ban mamaki abun ba ma yayyewa shi kuma wurin Allah subhanahu wataala abu ne mai sauki kwarai ba wuce ce dare dai Allah ka yi bature dare dai sai Allah ya sauya ma'ana sauyin ba kai tsaye zai zuwa ba amma daga ran nan ka fara samun cin nasara cikin rayuwa in kuɗi ne ma to daga ran nan ka fara kama su ka fara kama su ka fara kama su idan aka shekara guda kullum sai ka kama babu asara ya kake gani kullum abin da za ka ci ka ci ka sha akwai shi kuma a raga kuma gobe ma a samu irin shi a ci a sha a raga in aka shekara sai ka mutum ya tara kuɗi aka shekara biyu sai ka ga an manta da dacen wahalar da kasha kawai sai ma wani zai tunani dama haka haka aka yi ka dukiyar mata gado ce kuma abin ba haka yake rana ɗaya ne Allah subhanahu wataala sauya maka rayuwa to haka Allah subhanahu wataala ya tsara abin shi to amma zuwa nan saboda basu ba da gaskiya da Allah ba Allah ya ce innal ladina ajrum kanu minal ladina amanu yadhakun waɗanda suka yi laifi na shirka da kafirci suna ba masu imani dariya suna izgili suna ba a gare su suna ganin duk abin da suke bari ba gaskiya ba ne su kuma da abin da suke bari sun ji shi ne ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam magana Allah da manzo kuma gaskiya ce wa amama hadhihi bisharat gaban waɗannan bisharorin bilmustaqbalil majid game da abin da zai faru nan gaba mai girma almustanim wanda yake mai haske fi duniya a cikin duniya ma'a ma fi tare da abin da ke cikin sa min arraja'i salih na ainihi fata na gari alkabir fata babba albalig fata wanda ya kai ilan nihaya ya zuwa makura zuwa ƙarshe fil fauzi bil janna a cikin rabauta da aljanna ma'ana babban albishir shine in ka kare wannan rayuwar duniya da imani aljanna zaka tafiya shine babba domin da abin da zaka samu nan duniya zaka bar shi amma babba amma shi wannan da zaka samu shine zai ma hanya zuwa ina zuwa gidan aljanna to duk da haka kana sahabatu sahabai sun kasance ya rauna suna ganin annal ittihadati lalle gwadin yin ƙarhi da ake ta musu da zalunci da danniya allati tatawala alaihim wanda take ta zuwa a kansu min kulli janibin ta kowane bangare wal masa'ib da kuma musibobi allati tuhitu bihim wadanda suke zagaye da su min kullil arja'i daga dukkan sasanni gaba daya laysat wadannan ba komi bane illa sahabatu soifin face wato hadarin kaka ne an kalilin takushau daga ɗan lokaci kaɗan za ta waye ko ba hadarin kaka ka yi ba sai ga ya haɗi ya yi baƙi kare yana tararar zan yana ƙara kuma wani lokaci sai ga Allah subhanahu wataala ba ruwan daga ya buɗe kamar ba a yi shi ba ko ba haka ba yawa masu aya da hankalinsa ya tashi yawa ka bata masa haraka shi ne zai ga Allah subhanahu wataala tausaya masa hadarin ya wuce haka to haka suke kallon haka suke kallon bala'o'in da ake masa a garin makka ba ko mani face kamar hadarin kaka kawai ko kuma kamar hadari yanzu hadari je na yi ba ya wuce ba shi kenan ya yi ruwa ya wuce bai tsaya ba hawar haka in ya tsaya haka da an gane mu da gaba da dimmun roshe gaba da dimmun da wannan ruwa mai karfi da aka yi jiya to kaga an yi hadari an yi walƙiya an yi ruwa sosai an yi iska duk sun zo sun wuce to duk wahalar da ka sani ita ma haka nan ce duk bala'i mai wucewa ne ba zai dawoma ba to sabai sun yi imani da haka suna ganin wata rana sai labari هذا wannan kenan malam yace walam yazalir rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yughadhi arwahahum yana ciyar da rayukansu bi raghaibil iman da ababan kwadayi na imani ayyukan imani waɗanda suke kwadaitarwa akan imani da Allah subhanahu wataala wannan rai naka wanda shine rayuwarka yana buƙatar a ciyar da shi da irin waɗannan abubuwan ranka kamar yadda jikinka yake bukatan ruwa yake bukatan abinci ko to haka ranka yake bukatan magana Allah maganan ma'aiki magana addinin musulunci wanda bai ciyar da ran shi da magana Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to matacce ne wanda ya yarda ya rayu kawai ba ruwan shi da magana Allah ba ruwan shi da maganar ma'aiki alaihi salatu wasallam to wannan bai da rai da ran shi amma ya riga ya mutu yawa amma wanda yake ciyar da ran shi da zuwa makaranta da tambaya da sauraron hukunce-hukuncen addinin musulunci daga malamai daban-daban to wanda yana ciyar da rashi kamar mutumin da ya kawo abubuwa gaban shi kala-kala ga shinkafa ga tuwo ga nama soyayye ga namiya ga gasashe nan ga kayan marmari ga ayaba ga abarba ga lemu ga mangwaro ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan kasan kamar su larabawan sudan ba a sa abinci guda a gabanin ci ba ka so ka samu mutum kawai ya samu marmarin tuwo kawai yana ta ciki ta kadai sun san su ci wannan za ga tuwo dan kaɗan tuwon da za ku ci bai wuce haka ita ma shinkafa ba ta wuce haka ita ma spaghetti ba ta wuce haka duk ga yana an kawo sai aka kawo abubuwa da yawa kaga an ka hada su cikin cikin ka sai su bada ma'ana mai kyau sai su rike ma ciki sai ka ɗauki lokaci mai yawa baka ci wani abu sabanin guda to al'adar su ne ce mu da al'adar to mutumin da yake yawan sauraron maganganun Allah subhanahu wataala da ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam tamkan mutumin da yake haka nan yana ciyar da ran da mabambantan maganganu yana saurari imanin shi na karuwa sai rayuwar shi ta kara albarka da manzala sallallahu alaihi wasallam yana musu haka wa yuzakki nufusahum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake rayukansu kamar yadda Allah ya ce wa yuzakki yana tsarkake su to rayukan da ake zukatan da ake tsarkakewa a tsarkake su daga shirka da kafirci da munafici da dukkan mugayen halaye irin na hasada irin na keta irin na bakin ciki duk waɗannan abubuwa dole ne sai an raba zukata da su sa'annan za a samu gidan aljanna Allah ya ce qad aflaha man zakkaha hakika wanda ya tsarkake ita rai ya ci nasara fada wanda ya karin zuciyar shi ya taushe ta ya nuna mata yin kari akan abubuwan da take so aikata wannan mutanen ya rabota da gidan aljanna ka yi ƙaryinta kakka yarda ta kauce daga bauta Allah shi kadai ta je tana bauta ma wani Allah ko kuma daga yarda da magana Allah da manzon shi zuwa ga kin yarda da magana Allah da manzon shi kafirci kenan ko kuma munafici ka bar shegantaka da sakarci a cikin zuciyarka amma a bayyane ka zanki bayyana kai na kwarai ne ka ɓoye kafirci ka bayyana imani kakka yarda zuciyarka ta ma haka domin ta yaudare ka ta cuce ka to haka duk wasu mugayen halaye manzala sallallahu alaihi wasallam din yana tsarkake safai daga barin su da menene yake tsarkake su bi talimil kitabi ko bi talimil hikma da sanar da su hikma ita ce karantarwa shi koyarwa shi bayanin ma'anonin alqur'ani mai girma wal qur'an ko manzala sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake safai da alkur'ani mai girma da koyar da su karatun tilawan kur'ani mai girma da kuma koyar da su ne koyar da su manonin alkur'ani mai girma su gane manonin kuma su yi aiki da su kuma shi zai gwada masu ga yadda ake aiki ga yadda ake alwala ga yadda ake tsarki ga yadda ake sallah ga yadda ake azumi duk ibadodi da Allah ya ce ayi to manzala sallallahu alaihi wasallam shine malamin koyar da wannan wannan ibadodin shine su kuma sahabbai suka koyar da tabi'ai haka su kuma tabi'ai da suka ga abu na tafiya rauni na samun mutane ba a yi rikewa tunda al'umma in tana ƙara karuwa to zaka ga rauni na samun su kuma zamani ba ya zama ɗaya da zamanin mu da zamanin ba sallallahu alaihi wasallam a gaba ɗaya bane kokarin da ke akwai wancan lokacin wancan lokacin zaka ga kowa abin da ya dame shi addini haka bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai shi kowa zaka gani haka zamanin tabi'ai to amma kuma abin sai ya fara bi sai ya fara ragewa sakamakon bi cin nasara da bude kasashe da ake ta yi ana gamuwa da wanda ba musulmi ba ana musuluntar da wasu suna da wani irin tunani sun shigo musuluncin amma suna da tunanin nuka na ilimi irin nasu to wani ya cuɗanya da su sai sa mai rauni yana nan musulmi ba kafirta ba su ma musulmi ne amma saboda tasirin waɗannan abubuwa da suka yi zama da su gabanin shiga addinin musulunci in suka zo cikin addinin suka samu wanda shi ba babban malami bane sai su mai tasiri kuma bali kenan aka rubuta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da dukkan ibadodi har abin ya zama a cikin littattafai ita rayuwa ita ce aka rubuta dan a rike dan ka amanta kuma da a zaki karanta ma mutane su riki Allah ya samu dace wai rabbi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tarbiyantar su tarbiyatan daqiqatan amiqa tarbiya wadda take mai zurfi kuma tarbiya wadda take mai tsananin zurfi ma'ana ana bin diddige rayuwar ku gaba daya duk wani abin da bai kamata a ce yana tare da musulmi zala sallallahu alaihi wasallam yana raba musulmi da shi kuma duk wani abu da ya kamata a ce musulmi na yi ko mun kankanta shi to mazala yana kwadaitarwa a yi shi sallallahu alaihi wasallam yahdu yana tafiya bi nufusihim da rayukansu ila manazili ya zuwa masabkan sumuwin ruh daukakan rai wuraren da rai zai samun ɗaukaka manzala sallallahu alaihi sallama yana kora zukatansu zuwa ga wannan wani ƙa'il ƙal sa'annan yana kora zukatansu ya zuwa tsarkin zuciya yadda zuciya za ta zamantowa tsarkakiya domin babu zuciyar da za ta isa wurin Allah ta samu rabon gidan aljanna sai zuciya mai tsarki lafiyayyen zuciya Allah ta'ala ya ce yau malayan fa'umalin wala banun illa manata Allah bi kalbin salim ranar da ɗiya da dukiya ba su da amfani ranar alkiyama sai wanda ya je ma Allah da zuciya lafiyayya kuma zala sallallahu alaihi sallama yana tafiya da zukatansu ya zuwa inda zukatan za su samu tsarki su yi haske wa nazafatil khuluq da kuma wato tsaftan ɗabi'u ɗabi'un zamanto masu tsafta ne halaye su zamanto na gari ne masu kyawu ne kuma halaye mun san wato su ne rayuwa yawwa inna mal'ummamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabu akhlaquhum dhahabat mutane suna rayuwa ne da halaye da zaran ba su da halaye to babu su in ba ku da halaye to kamar babu ku ne a cikin duniya kamar ku an kare da ku shi kenan haka mutum ba da hali to kamar babu shi ina wani rayuwar mutum a ce kowa ya bude baki zai cewa baka da kirki baka da tausayi baka da hakuri baka yi zama da mutane ba ina wani irin wannan rayuwa shi ko musulmi ya alafu wa yu alafu shi musulmi dan sabo ne kuma dan asaba da shi musulmi din da yake bai da daurin kai sai bai gane addinin shi ba duk inda yake zai saba da mutane kuma zai kokarin su ma mutane su yi sabo da shi kuma yadda ne dukkan mu ba dai bane to me na kuma damuwa kaga mutum bai iya rayuwa cikin unguwar da yake sai cikin gida bai san a saba da shi kuma ba ya san ya sabo da mutum kaga yana na yana turanci bai sani yana na yana rayuwa irin ta arna kafirai bai sani wanda ka san dole sai ka fito sayan wani abu to kana bukatar waɗannan mutane waɗanda suke makwabtanka ne dama da hagu gaba da baya kana bukatar su kowane lokaci kai sabo da su ko addinin ku ba iri da ban ko fahimta ku ta sha bamban yadda za ka yin sabo da su din nan to kana tallata musu fahimta ka ga addini amma sai mutum ya koma kibe ta yi ba ruwan shi manzo Allah ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam zala mu'amala yake da kowa kowa gwargwadon yadda yake mu'amala yake kai ma kai kokari kai koyi da annabi sallallahu alaihi yadda zaka mu'amala da kowa ba dai wayo za a maka ba fahimta ka kwashi dama kada ran kana kana mu'amala da mutane kuma kai ka san kai wane ne su ma ka san ko su wane ne ba shikenan ba kowa ya rike fahimta shi wa taharrub da kuma wato ‘yantuwa min sultanin madiyyaci daga ainihin jagorancin abin duniya yadda abin duniya ya karin mutane manzala sallallahu alaihi sallama yana wato ba da himma sosai wani ya ga ya ‘yanta mutane daga wannan bautar da suke abin duniya ba za abin duniya haka yake ya mai da mutane bayi mutane sun zama ɗayan duniya saboda neman da suke to mutum ya zamanto ɗan lahira kai ya zamanto ɗan duniya ko ba haka ba kakka yadda ka zama ɗan duniya domin duniya ba wurin zama ba lahira ita ce wurin zama ka zama ɗanta ma'ana ka mai da hankalinka wurin duk abin da zai sa ka sami rama Allah rana alkiyama duniya ba laifi ka ta neman ta amma dan ka gina ni yawa ba wai dan ka zaki tunanin ba ta zaunawa ba sai da abin duniya kuma kai ba ka ganin kowa da daraja an bayar da abin duniya to kaga abu ya lalace to irin wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ke fitar da wannan irin wannan rayuwa daga zakatan sahabbai wal muqawamati lishawat da kuma gwagwarmaya da shawoyi yadda musulmi za su yin ƙarhin sha'awoyinsu sha'awoyi ba wai sai na mata kawai sha'awoyin mulki mulki ma jaraba ce haka dukiya ma jaraba ce ya za ka gwagwar maya da waɗannan abubuwa ka yi ƙarhinsu su da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin haka wannan zuwa da kuma ainihi fita ila rabbil ardi zuwa Allah subhanahu wataala mahalicin ƙasa was samawati kuma mahalicin sambai mana fita daga duniya a fisga a ce wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce fa firru ila Allah ku gudu ku tsira zuwa ga Allah subhanahu wataala inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni mai gargadi ne a gare ku ko mai bayyana gargadi wa yuzki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana rura jamrata qulubihim garwashin zukatansu al-izkau shine kunna wuta a kunna ta kuma a rura ta ai tafita ta haka har sai ta ruru sosai yake cin izka to wayuki manzo Allah yana rura yana hura jamrata qulubihim garwashin zukatansu ma'ana yana zaba zukatansu da wa'azin da yake musu wa yukhrijuhum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitar da sahabban shi min az-zulumati ila an-nur daga dubbai zuwa ga haske daga duk wani duhu na shirka kafirci munafici fasikanci fajirci zalunci ta'addanci da dukkan wani abu da baya da kyawu duhu ne da abin da yake da kyawu kuma haske ne kuma zalla yana raba su da duhu ya kai su ga haske wa ya'khudhuhum kuma yana kama su bisabri da yin haƙuri alal ada akan cutarwa wasafil jamil kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kama su akan yafewa mai kyau yafewa mai kyau shine wanda abun ka bashi baya kawai amma ba daidai ba amma ka yafe kuma ka ba da baya ko magana aka dauko sai ka ce ba abin da ya wuce in haka mana yafe to yafewa mai kyau ke baka tuna abu ko tuno shi kai sai ka ci a'udhu billahi kai shedan yayi wasa da domin kana son ka samu lada wurin Allah domin fa man afa wa asla fa ajruhu ala Allah duk wanda ya ya gyara to ladan shi na wurin Allah shikenan ka samu lada amma an ka tsaya karama to ka huce haushin ka amma baka da lada wurin Allah to asamil jamil shine yafi yawa mai kyau amma ka ba daidai ba to ka yafi muna ganewa ko wa qarin nafs da kuma ainihi taushe zuciya danna zuciya in ta bulzonan ka danne ta in ta bulzonan wajen ka danne ta in ta so ta yi wani abu wanda Allah baya so ka hana shine qarin nafs to da annabi sallallahu alaihi wasallam duk yana koyar da sahabbai yin haka fasdadu rusukhan fi din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu waɗannan abubuwa sai suka ƙara kahuwa a cikin addini suka ƙara tabbata a cikin addini wa uzufan suka ƙara yin nisa an shahawat daga shawoyi mutum ba yadda za a yi kai ya saurin Allah subhanahu wataala lami lafiya sai ya kaurace ma sha'awa kowace irin sha'awa ce domin sha'awa zuwa take ta danne zuciyarka ta riba zuciyarka zuciyar ba ta ganin komai sai wannan abu azamta ce sosai to kai kokari ka tsaye da sha'awanka kai kokari ka tsaye da sha'awanka wurin abin da Allah subhanahu wataala yake so in bangaren sha'awa ce ta biya mata to ka dakatar da ita ga abin da Allah subhanahu wataala ya halatta maka yace illa ala azwaji sai ga matansu kawai ka daina shawo kowace mace wadda ba ka da alaka da ita ba matanka bace ba ruwanka da ita in kana so ka gama da duniya lafiya in kana so ka samu gidan aljanna alakar ka da mace to ba alaka shawa alaka ce ta addini alaka ce ta zumunci koya mata karatu za kai ka kau da kanka daga tunaninta ƴan uwarka ce shi ke muharramarka ce kaunan matakka ce yan matakka ce da sauransu mata wata mu'amala wata hudda da mata ba ta da kyau tana rage maka imani wurin Allah subhanahu wataala tana sa tafiya ka ta rage kyau kamar kamar mai mota ne da yake tafiya tayoyin shi za a yi tafiya tafiya ta kilo 100 da wani abu kilomita 100 da wani abu amma tayoyin da ba su da iska ta yi za ta yi daɗi ta daɗi so ake sai an cika su daidai yadda ya kamata a samu tayoyin nan to mutumin da yake addinin musulunci kuma yana bai ma shawoyin shi tamkar haka yake haka kuɗi kanka ce kowane kuɗi sai ka karɓa kowane kuɗi sai ka nema kowane kuɗi suka hado hannunka kuɗi ne a sai waɗanda suke na halaliya haka duk wani matsayi da za a baka ka kalli girma Allah subhanahu wataala kana so ai kowa na son daukaka kowa na son matsayi to amma mi kai kokari kaga wannan matsayin idan ka karbe shi ina zai kai ka kuma aikin da aka baka ka iya yi ko baka yi ko ko kawai kallon kace yanzu albashin ka babban ko baka yi aiki ba za a baka kuɗi saboda wanda ya dora ka ko ko ya ji labari ba ka aiki bai sauke Allah ya kiyaye da haka da manzalar sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su ya tsarkake su sai suka ƙara guje ma abubuwan da suke na sha'awa wata faniyan kuma suka kai ƙarshe fi sabilil marda a wurin neman yardan Allah subhanahu wataala ko abin da za su yi suna yi ne domin Allah wa haninan ila aljanna kuma da abin da za su suna yi ne saboda suna son aljanna suna kwadayen aljanna suna begen aljanna wa hirsan ala alilm kuma suna kwadayin ilimi ilimi shine abin da babu kamar shi shi ilimi yadda ka san gishiri haka yi ba a cin miya ba gishiri koko ba yadda za a ci abinci babu gishiri kakkace ya akwai masu ciwon masu ciwon abin nan hawan jini ci suke ba don suna so ba ya za su in san samu ne wani inda ba tsari shi aka yi ba ko aka ɓoye gishirin ko boyo aka yi wani sai ya hita waje ya je wani wani mai shafi ya dan samu ya koyi ya zo ya dan barbada ya ke to haka ilimi yake ba a yi rayuwa ta duniya babu ilimi balle rayuwa addinin musulunci to jin da kaga Allah ya ce manzo Allah wa qur rabbi zidni ilma kace ya ubangiji Allah ka kara mana ilimi ashe ilimi yana da daraja Allah zai umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka roke ni ka ce in kara maka ilimi saboda shi ilimi cikin shi akwai komi shi ilimi ya tattara komi da ilimi sai a yi kuri da ilimi sai a samu shugabanci sai a samu sarauta sai a samu da komi shi ilimi kowa na bukatar shi amma shi bai bukatar kowa sai dai shi a bukace shi duk mai wani matsayi duk mai wata ɗaukaka duk mai wani ci gaba yana son ilimi to sahabbai sai suka ƙara kwaɗayin ilimi wa fiqhan fi dini kuma suka ƙara fahimta addini wa muhasabatin lin nafs da kuma binciken zukatansu wa qaran lin nazaat da kuma mulkushe fisge-fisgen zuciya wa ghalabatan ala al awatif da kuma hin karfi akan wato zali tsabin kishi shi ne alawatif jamun atifan wato kishi kasan kishin addini wani kishi addini sai ya kai shi ma yana abu ba ma addini ba ko ba gaba akwai mutum mai kishin addini saboda kishin addini idan ya kai matar shi wani gida sai ya tsara kofa gidan ba na shi bane in ya ga wani matashi baligi za a shiga sai ce akwai wata wata bakuwa gidan ba za ta yi kawai tsari kuma a yi ta rigima ya ce daga ran nan ba ta zuwa ba ta kara zuwa gidan kawai tana zuwa gidan kattan banza ana ta shiga gidan mutane da gidansu kuma wace ma matarka tana can duk ta watsar da kayanta duk ta yi tsare ki ai matar da kama wannan tarbiyya din da take za ta tsaya cikin cikin suturarta kowa shi kuma ba zai gani ta to kaga wannan dole sai kai karhin irin wannan to suna nan ire-iren su waɗanda wuce iyaka ne wata sai tsoron da kuma mamaye wa alat ta'assurat akan abubuwa masu tasiri wal haijat ko alat sa'irat ne ko yawa alat sa'irat akan abubuwa masu tasowa wal haijat da kuma masu tadowa da hayyo duk ma'anar su guda daya wa taqayyudan bi sabr da kuma ainihin kayyada kansu da hakuri wal hudu da natsuwa wal waqar da kuma karin natsuwa duk sakamakon tarbiyyar da annaba ne salatu wassalam ya basu duk sai suka kara natsuwa sauran lokaci ko nawa sha bakwai ashe lokaci ya yi ke ba tambaya mu bar shi haka nan insha Allah ko kuwa dan kara a cikawa ya yi tun da sabon karatu ne والله تعالى أعلم السلام عليكم yana tambaya akwai wani nau'i na kasuwanci da wasu 'yan kasuwa ke yi idan bashi za ka sanya abu sai a ce ma jika daya idan kuma kudi hannu ne sai a ce ma 150 ko ya halitta ko ko ya halitta wannan nau'i na kasuwanci malamai sun yi sabani a kanshi wasu suna ganin yana shiga cikin hannun manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ce kakka yi ciniki biyu cikin ciniki guda wasu kuma suna gani a ba ya shiga suna ganin ya halaccin shi akwai malaman da suka halatta suka ce babu laifi saboda haka kenan fatoyi ne guda biyu kuma kowa da dalilin shi wasu suna ganin ya halitta ka sai da kayanka kudi hannu 150 in kuma ba shi ne jika guda wasu kuma suna ganin bai halitta wallahu ta'ala ala wani ba Allah yana bara addu'a ga ɗan uwan shi da yake hannun hukuma Allah subhanahu wata'ala ya sa a sake shi lafiya Allah subhanahu wata'ala ya sa a gaugauta sake shi kuma a gano ba ya da wani laifi amma yana da wani laifi Allah ya taimake shi da tuba da gyara halin shi domin Allah subhanahu wataala ya gaugauta sakin shi Allah ya sa mu dace da alkhairin duniya da lafiya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu asiri duniya da lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka ba mu karshen duk wata wahala da muke cikin Allah Allah subhanahu wataala duk wani jinkiri da muka yi samun cin nasara a rayuwar mu Allah ka sa ya zama alkhairi gare mu ya Allah Allah ka sa ya zama cin mu wannan nasara ya Allah ta zo da girma ya Allah kuma ta zo da alkhairi da albarka ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta hada mu da su gida aljanna Allah ka ba ka sashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka ƙara gyara mana su ya Allah Allah ka ƙara gyara su ya Allah Allah ka ƙara sanya musu adalci da san talakawansu ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka taimake su da rike gaskiya da amana Allah subhanahu wataala ka ba su nasara fadan da suke da an ta'adda ya Allah Allah kawo karshen duk wani ta'addanci da yake faruwa a cikin kasashen mu ya Allah Allah ka zaunar da kauyukan mu lafiya Allah ka zaunar da manoman mu lafiya da makiyayan mu lafiya ya Allah ɗan gari ma duka Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah Allah ka amintar da hanyoyin mu ya Allah waɗanda muke tafiye-tafiye a cikin su ya Allah waɗanda muke tafiya neman abinci ya Allah neman arziki a cikin su ya Allah ka amintar da su ya Allah waɗanda suke hannun yan bindiga da yan ta'adda ya Allah ka rubuta sakin su ya Allah Allah ka sa su dawo cikin iyalan su lafiya ya Allah ba tare da an karbo na abu gare su ba ya Allah Allah ka jiro ko ya Allah ka amsa mana ya Allah وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين